بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin biyu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير in ba manta ba malai yana kan yi mana bayanai dangane da ‘yan shi'a suna da ƙidan cewa limamansu sun fi annabawa da manzanni imamansu sun fi mala'iku na kusa da Allah, imamansu sun san gaibi, imamansu Allah maɗaukin sarki yana magana da su kai tsaye, wannan ba ƙaramin kafirci ba ne. To, amma sau da dama idan kai yau ake son a farauce ka a cikin wannan muguwar aƙidar, to, ai ba za a zo kai tsaye a fara gaya maka ita ba. za a ta janka ne ana gaya maka wasu maganganu kawadan ahalal baiti waye mutu waye rai a ta kalallame ka da maganganu har sai ka natsa to sai a fara biyo maka da maganganu ɗaya can ɗaya nan ɗaya can ɗaya nan har sai an ba an zurma ka Allah madaukin sarki ya tsare musulmi imanin shi to da al'amari mala yana kawo mana a cikin littattafansu ne kamar misali kai ne kana tattaunawa da wani wanda ba musulmi ba duk in zai maka hujja addini sai ya kawo maka da littafin shi to ai nan ba ne ma yake gamsar da kai ba sai ya kawo a littafinka sai ya karanto ma qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan ne yake kokarin kawo dalili ne na kare kanshi da kuma gamsar da kai to duk waɗannan abubuwan da ake faɗi ba wai a cikin littattafan ahlus sunna bane ba ma littafin ahlus sunna ko kwaya daya littattafai ne nasa kawai littafi kaza nasu littafi kaza littafi kaza Allah ya tsare musulmi imanin shi wa fi basair darajat an abi abdullahi annahu qala ya ba cikin littafin basair darajat baban abdullahi yake cewa inna ruha khalqun a'zamu min jibril wa mika'il wai ar-ruh kun gano wannan da kyau ko nazala bihi ruhul amin to wai wannan ar-ruh din yafi jibrilu yafi mika'il girma kaga su ba su yadda ma malaika jibrilu shine ar-ruh ba mun gani saboda su ai komi na so suke sunna maka su fa ba ɗaya suke da musulmi ba kun gano wannan da kyau ko kowa ya san waye ar-ruh malaika jibrilu ne to amma sai suka ce shi wannan ruh din to sama yake da mala'ika jibrilu da kuma mika'il kana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai ya kasance yana tare da annabi yusaddiduhu shi ke saita annabi wa yarshiduhu yana shiryar da annabi wa huwa ma'al ausiya min ba'adihi to kuma yana nan tare da waɗanda annabi ya bar ma wasiyan cewa su za su gaje shi su gudanar da al'amuran addini da rayuwa waɗanda za zo a bayan shi. Dukungan kun haɗa da wannan da suke cewa shi ruhu wani babban halitta ne sama da Jibril da Mika'il da kuma ita wancan maganan ta baya da suke cewa daga cikin imamansu akwai wanda saƙon sama yake zuwa mai ya gani ido da ido. Daga ciki akwai wanda ake ɗan ƙyanƙasa mai a cikin zuciyar shi daga cikinsu akwai wanda kuma abin yana zuwa mai ne ko wanda kawai daga cikinsu abin yana zuwa mai ne sai dai kawai ya ji a cikin kunnuwan shi ko kuma wanda yake jin abin kamar saukan sarka kun gano wannan da kyau ko to shine sai ya ce wannan khalqun ne akbaru min jibril wa mika'il wai wani halitta ne ke saukar da wannan ya fi jibrilu kuma ya fi mika'il to shi wannan kowane irin halitta ne wanda ya fi jibrilu ya fi mika'ilu to shi ne sai suka fassara maka a cikin basairar darajat a shafi na 476 mun gano wannan da kyau jama'a malam ya ce wa min guluwuhim fi a immatihim har ila yau yana daga cikin wace gona da irinsu dangane da waɗannan imamai nasu ya itiqaduhum ismatahum min kullu dunubin wal khataya in shiya suna da ƙudurin cewa waɗannan a imma nasu to suna da isma suna da kariya ba sa aikata zunubi kowane iri ba sa kuskure kowane iri sagiri ha ƙananan zunubi ne wa kabiriha da kuma manyan zune ba sa ko ɗaya wa annahu la yajuzu alaihim sahawun kuma bai halatta ko rafkannuwa na sabal da baka da tuntuban harshe wai su yi ba wala ghafala sannan ba sa rafkana wala nisiyan kuma ba sa mantuwa yanzu wannan duk sufofin wane ne amma kuma shi Allah madaukin sarki sai su ce ba da'u kuma su danganta ba dawo gare shi amma kaga limamansu su suna da tsarki an tsarkake su daga dukkanin wani nau'i na naƙasa da kasawa amma duk wani samfari na naƙasa da kasawa kuma suna danganta shi zuwa ga Allah ya ƙonin mufid na ƙilan ijima'ahum ala zalika ɗaya daga cikin manyan malamansu mufid yana ba da labarin cewa dukkanin malamansu sun haɗa kan haka cewa annal a'imma alƙa'imi na makamal anbiya su imamai na shi'a to suna a matsayin annabawa ne fitan fihil ahkam wajen zartar da kowane irin hukunci wa iqamatul hudud da kuma tsaye da kowane irin haddi wa hifdh shara'i da kuma tsare dukkanin wata shari'a ta Allah wata addibul anam da kuma tarbiyyantar da bayi ma'asumuna ka ismatul anbiya wai su imaman nan ma'asumai ne kamar yadda annabawa suke wa innahum la yajuzu minhum saghiratun illa ma qaddama dhikru illa ma qaddama dhikra jabiya wai su ba sa aikata kowane irin zunubi koya yake komin kankantan shi malai ce illa ma kaddama dhikra jawazi sai wanda aka riga aka yi bayani a bayan halaccin sa iya yi alal anbiya wanda annabawa ma suna haka kun gano wannan da kyau ko to in annabi zai illallama misali ko wani abu da ke ma da haka to su ma to za su yi wannan domin su sawo'in annabawa da manzanni ne wa innahu la yajuzu minhum sahawun ko irin subal da baka da rabkannuwa da yi ba daidai ba to ba sa yi fi she'in fi dini in dai wannan abun harkan addini ne ba sa yin shi sannan walayan sauna she'an min al ahkam ba sa manta komai da yake da alaka da hukunci wa ala hadha madhhab sa'ir al imamiyya malai ce akan wannan ne sauran mazhabobinsu na imamiyya gaba ɗaya suke tafiya a kai domin in ka samu imamiya ya sun kasu gida-gida da yawa hatta su kansu zaidiya ai imamiya ne kuna fahimtar wannan da kyau ku domin su ma ai suna biyayya ne don gane da wannan tsari da wannan harka na imamanci to shi ne mafi da yake cewa wa'ala hadal mazhab kun ga bisa wannan aƙidan da ke tabbatar da waɗannan abubuwa na shiririta ga imamai to sa'ir imamiyya duk sauran shi'a da ƙungiyoyinsu na imamiyya suke illa man shadda minhum sai fa wanda aka samu daga cikinsu ya fanɗari wa wata allaka bi zahirin riwayat yi riko da zahirin ruwaya bai kalli baɗinin ba za mu zo za ku ja idansa kan zahiri da kuma baɗini kasan su suna da wani abu ma sunan shi baɗinul baɗini to za a magana kan ilmin zahir da baɗin kaga dangane ilmin zahiri da baɗini nan suna da alaƙa da sufaye ɗari bisa ɗari malus ya ce lahata a wilatun ala su waɗannan abubuwan ruwayoyin suna da fassarorinsu ala khilafi dhannihil fasid a bisa mummunan zaton wanda bai yadda da waɗannan abubuwan ba kaga wai wanda ma bai yadda su imamai matsayinsa ɗaya da annaba da manzanni ba kuma sun ƙetar annaba da manzannin to mafi da yana cewa wannan mummunan zato ne domin waɗannan ruwayoyin da yake ɗauka yake aiki da su to suna da wasu fassarori na musamman min hadal bab akan wannan matsalan bai gane ba ne yasa shi ma bai bi su akan wancan aƙidan ba yake fassara irin fassaran waɗanda ke bin hukunce-hukunce na zahiri kun gano wannan ku aje wannan za a zo a magana akan zahiri da baɗini kuna fahimta to shi zahiri shine shari'a baɗini shine haƙiƙa su annaba da manzanni suna bin zahiri shari'a su kuma imamai da waliyai da shehunne da kutubai autade na kabai da gausu gausu su kuma suna bin baɗini ne amma karka manta shi kuma Allah sai ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha shi annabi da duk waɗanda za su bi shi to shari'a ka ce su bi shari'a lakum min ad-dini ma wasa biha no ma wasa bihi nohan to kun ga wannan yana nuna cewa su annaba gaba ɗaya ga abin da aka ce su bi to kuma su suna bin wani abu sunan shi hakika sunan shi baɗini to za mu zo za a tattauna wannan zahiri da baɗin ku kwantar da hankalinku komai sai karatu ya kai zuwa kan shi da izinin Allah to ya faɗi wannan magana a cikin awailal maqalat shafi na 71 zuwa shafi na 72 wa yaqulu sadduq صدوق yake cewa i'tiqaduna fil anbiya'i war rusul su aqidan su yan shi'a dangane da annaba da manzanni wal a'imma da kuma imaman su annahum ma'asumuna cewa su gaba ɗayan su ma'asumai ne ba sa laifi sannan mutahharuna min kulli danasin su ababen da aka tsarkake ne daga kowane irin ƙazanta kowane irin kuskure kowane irin tuntuɓin harshe ba sa yi wa annahum la yaznibuna kuma su imamai ba sa zunubi la saghiran wala kabiran zunubin nan ƙarami ne ko babba wala ya asuna Allah ma amarahum kuma ba sa saba umarnin da Allah ya ba su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da kawai aka ba su izini kenan sun zama suwa kallero waɗannan maganganun jama'a to yanzu wannan da a ce waɗannan ƙawaya wanda aka ja ka yaudare su a ƙauye da ɗan kasuwa da makwaɗaita wanda za a ba su abin duniya za a ba su jari ko za a ba su ‘yan mata ko za a waye duk za a karanta musu wannan a ce to kun faja ƙidar don Allah jama'a ƙaton ƙauye zai bi wannan abun duk jahilcin shi to ba za a ba zai ba to amma ba haka za a bullo mashi ba za a bullo mashi da abubuwa ne iri-iri sai ka hada ga jahilci domin shi dama jahilci kanin kafirci ne tamaman Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai ce wa man nafa anhumul isma duk wanda ya kore ma imamai isma cewa yace ba su da wannan kariyar fi shay'in min ahwalihim dangane da al'amuran su faqada jahilahum bi san bai san imami ba ina ba ta mun gano wannan da kyau wannan shine ainin maganan da yan bid'a zaka ji suna faɗi har sai ka ji shehu daga cikin shehunnan sufaye yana kawo misali ya ce ai kaman zaki ne yazo ya kwanta a waje sai ƴaƴa daga cikin kawai yan ƙanana sai zo suna wasa da shi suna hawa bayan suna kama gemun shi sai matan zaki ta ce yaran nan fa za su kawo maka reni yallaɓai ka hana su sai ce ai ba su sanna ba ne ana nan iyayen sai su nemi yaransu ba su gansu ba suna zuwa dan bayan gari suka hango yaransu a kan zaki sai su yi masa tsawa daga can nesa sai iyayensa sheƙa da gudu sai zaki ya ce yau wato kin ga wanda suka sanna na mu gano wannan wai waɗannan da suke sukan waliyai ai ba san waliyai ba ne mun gano wannan mu da muka san waliyai ai ba ma sukansu wannan aƙidan da wancan bataccen tsohon sufin yake yi exactly ita ce fatawan 'yan shiya ga suna faɗi suna cewa duk waɗanda suke cewa wai imamai ba su da isma ba san su bane sun jahilce su ne wa man jahilahum kuma duk wanda ya jahilce su fa bai san su ba sai suka ce fa huwa kafirun wannan cikakken arne ne ina fatan mun gane amma kuma suke cewa ana kafarta musulmi yanzu misali in ce duk wani imami da ke duniyar nan duk wani wali ba ruwanka da shi kai laifi ne laifi kawai ka ce ba ka yi da annabi Muhammad ba ina fatan mun gano wannan da kyau kin yadda da annabi to wannan shine katan laifi laifi babba wanda laifi ba na wasa ba Allah ya sa mu dace wannan bayani ma lai ce naqalan an aqaid isna ashariya li ibrahim al-musawi az-zanjani an dauko wannan bayani a cikin aqidatu isna ashariya ne ibrahim al-musawi az-zanjani a jiz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da bakwai Allah ya sa mu dace mahala ya ce wa minal mu'asiri na ya ƙulu muhammadu rida al-muzaffar daga cikin malaman shi'a na wannan zamanin akwai babban malaminsu mai suna muhammadu rida al-muzaffar yake cewa wani atakidu annal imam kan nabi su yan shi'a isna a shari'a alja'afariya waɗannan yan shi'a na najeriya ba littattafansu ne kamar mu musulmi ka ce ƙor'ani kun gano wannan da kyau ko ai littafin mu ne kun gano wannan kamar ka ce sayyid bukhari sayyid muslim sunan abi dauda sunan tirmidhi na sa'i ibnu kun gano wannan wannan ba littafin mu bane to su wannan littafan littafan su ne a ciki ne yake cewa su sun kudurci cewa annal imam shi imami daga cin a'imma ɗinsu annabi to kawai kama annabi ne ba wani bambanci yajibu an ya kuna ma'asuman min jami'i raza'il wajibi ne ya zama yana da isma ma'asumi ne daga dukkanin wani zamewa alfawahish da dukkan wani abu na alfasha ma zahara min hawa ma batsana na bayyana da na ɓoye min sunnat tufula tun yana ɗan ƙarami kun gano wannan da kyau ko ilal mota har mutuwa wai har irin mugun wasan nan da za a da gargare da taya kun gano wannan da kyau ko da duk wasu abubuwa wai imamai ba sa yi tun daga sunni tuful ilal maut baya abu amdan da gangar wa sahawan ko da rafkannuwa kama ya ji ba an yakuna ma'asuman minas sahaw kuma baya rafkannuwa ko da irin ta sallah wal khata baya kuskure wan nisyan baya mantuwa imami kenan yan waɗannan sufofin waye don Allah amma kallin da suke faɗi ko annaba ba za a ce ba sa sahu ba sa khata ba sa nisyan ba amma imamai duka an ce mun arwaito da yawa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a sallah yana me yana sahu wannan bayani malaji karanta ƙa'idar imamiyya shafi na 104 wa ya ƙulul khomeini khomeini ya ce na hannun nataƙin na atakido annal mansibar ladi manahul a'imma bala ya ce khomeini ya faɗi cewa wai su 'yan shi'a suna ƙudurci cewa matsayin da imamai suke baiwan shi lil fuqaha ga malaman fikihun shi'a kazan shi ma kwamini dole ne yau makan shi wani dan matsayi inda zai samu ai bari buga muku misali wata rana an je waliyai ka san akwai abin da ake ce ma zuwa waliyai in kana da mace in kana da mata misali a Kano da sauran inda suka ɗaure ma bid'a gindi idan za a je waliyai ko izini ba ta nema a gida sai dai kawai ka zo ka da ta tafi kuma ka sake kai wata magana ko ya yake akan wannan fitan ka sake wannan magana ta koma kunnin iyayenta ka shiga uku zuwa waliyan kake suka kun gano wannan da kyau ku to ka za ka sani to wata rana an yi irin wannan fita waliyan to sai kawai ga wani shehi ya tasa wani tarin abu haka yana ta kuka muridai sai ke alagafata lafiya ya ce waliyo Allah a shi nan shehu barazi yake dama shehu barazi ya ce in ya mutu ba wanda zai gane kabarin shi sai wali dan uwan shi yanzu yana sai ya gaya muku shi wali barazu wali ne da kabarin shi ma ba wanda ya sai gane kabarin saiwa sai wali dan uwan shi yanzu shi yanzu wannan da ya gano kabarin yanzu shi fa bai gano a banza ba yanzu shi wane ne to shi ne yanzu shi ma Khomeini yake neman ma ire-iren shi matsayi a cikin harkar shi na dama harkar gaba ɗaya kawai duk ta haɗin baki ce yake cewa matsayin da su imamai suka ba fuka ha'u malaman fikihunsu irin su Khomeini la ya zalo mahfuzan lahum wannan abin ba zai gushe ba yana nan tare da su an tsare masu shi suna da matsayi sosai li'anna la'imma alladina la na tasawwaru fihim sahau kun ga imma in ji Khomeini waɗanda ba ma wadda ba ma tsoron da cewa za su yi wani rafkannuwa ko su ɓalla baka ko tuntuɓan harshe ko wani abu ba daidai ba awul gafla ko rafkana daga wani abu wani ta ƙiri fihim ihata bi kulli ma fihim maslaha lil muslimin kuma muka yarda da cewa suwa imma ɗinnan da kuke ganinsu to suna da gamewan ilimi ga duk wani abin da zai zama ci gaba da amfani dangane da musulmi kanu ala ilimin to suwa imma ɗinnan sun kasance suna kan wani ilimi bi anna hadal mansib cewa wannan matsayi nasu la ya zalo an fuqaha ba zai gushe ba gaba ɗaya daga kansu sewa sai fuqaha cin da dama sun riga sun yi karambani sun ce a imma ɗin nan sha biyu ne daga kan mahadil muntazar kenan ba sauran a imma to kenan matsayi ya ƙare kenan to sai suka ce to akwai fuka hau to su kuma wancan matsayin na imma yanzu kai tsaye na kan waye ina kan fuka hau jama'a ko kun gano wannan da kyau ko domin dama asalin matsayin aina annabi ne inda suka riya daga nan sai ali daga ali sai ausiya su ne a imma daga imma sai kuma wa sai fuqaha'u sai suke cewa la yazulu anil fuqaha wannan abun ba zai gushe daga fuqaha'u ba anil fuqaha'i min ba'dihim wanda za zo a bayan su bi mujarrad wafatihim dan wai su a imma din sun mutu to karkaza cewa wannan matsayin fa ba shi akan fuqaha'u yana nan fa ku gani dan karo ne ce da babu a imma yanzu to su fuka ha'u kenan matsayinsu ya ƙare kenan a suna nan da matsayinsu kar a rena su wannan bayanin Khomeini ya faɗe shi ne a cikin hukumatul islamiyya shafi na 91 duk waɗannan abubuwan da ake faɗi gaba ɗaya shi annan sun yi yarda da shi kuma a haka suke yin addini in sun gankasa ko tumaki ne sai ce a su ba su yarda da wannan abubuwan ba to daga ranar su mai da kai shashasha ko kuma shi ɗan shi an jahili ne karatun shi bai kai ba ko kuma bai kai matsayin da za a gaya mai ba to amma in bai kai a gaya mashi ba shi ya zo mu gaya mashi a nan na shi a cikin littafinsu wa haka za ya tamadar rafida fi gayyihim malai ce yadda ka ji wannan bayani haka yan shiya suke ta tafiya akan wannan taɓewa nasu wa dalalihim da batansu wala ya zalu shaitanu yanquluhum min dalalatin ila ukhra shidan bai gushe ba yau ya ɗauke su daga wannan batan ya kai su can jiba daga can ya kai su nan haka dai haka dai iblis yake masu iri-irin makirci fi jawanibin kathira ta ɓangarori masu yawa mata'addida waɗanda suka sha bamban mala ya ce tumathilu mu'taqadahum alfasid fi a'imma zaka iya kwatanta irin mugun aƙida na 'yan shi'a ɓataccen aƙida dangane da imamansu hatta rafa'uhum fawqa manazilil anbiya'i wal mursalin irin yadda suka dauke suka cincida suka wuce matsayin annabawa da manzanni ba mun karanta muku ba so sun girma annabawa sun fi su mala yace wa mala'ikatil lahil muqarrabin da kuma mala'ikun Allah ɗin nan na kusa da shi. Bal akhrajuhum bi zalikal guluwil mufrid kai har ma sai da suka shallakar da imma ɗinsu don gani da wannan wuce gona da iri nasu. Alladhi la yahtadi bi shar'in wanda ba ka da wani nassi a cikin shari'a ko ya yake wanda za ka ce a ƙarƙashin shi aka dogara ko kawo shi a matsayin hujja da zai iya ba su wata kariya. Wala ya hakumuhu aqaluhu kuma ba wani wanda zai amfani da hankalin shi ya ga hankali ya yadda da wannan abin ya gano cewa daidai ne. Mala ya ce an taba ihim bashariya hankali na ɗabi'a irin na ɗan adam ila maqanar rububiyya domin sun ɗauki annabawan nasu sun kai su matsayi irin na allantaka. Wale za kana in matu ahalal baiti tahirin, malaci to in ka fahimci irin wannan gaza da ɗirkaniya da wuce gona da iri, wanda ‘yan shiya suke yi to sai ka fahimci. Waɗannan limamai na ahalal baiti mutanen kirki da Allah maɗaukin sarki ya tsarkake, to su wannan mutahari na abin tsarkakewa ne min aqidatar rafida. ba su da wannan aƙida na rafida kwata-kwata ƙarya suke musu gaje karanta tarihin sai ga musulmi ne ahlu sunna mabiya annabi da sahabbai masu mutunci to amma sai suka makale in dai ba su makale da jikinsu ba to bayan da za a yarda da su kun gano wannan da kyau ko kamar yadda suka yi masu suleiman dan sarar kun fahimta ko mun karanta da kunan bayan kashe husaini suka shirya ma waɗannan fuqaha mutanen kirki mutum biyar da ke kofa shigo-shigo ba zurfi cewa a zo a taru su za su jagoranci abu ko mun yadda da ku malam in baka da wayo ko wallahi malam sai karamin alhaki zo mai da kai sakare shi yasa suke cewa banza girman mahaukaci karamin mai wayo ya fi shi abin da suke masa kenan manyan mutane fa masu mutunci sai suka suka shirya masu kawo gada kuma sai suka hau shine sai suka amfani da su sai da su gabayan waɗannan malaman gaba ɗaya zo gabayan su ina fatan mun gane Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa a'azamun nasu ta'adiyan bihim waɗannan su waɗanda a imma ne na ahlul baiti su ya kamata a zo a yi masa jaje ba na wasa ba dan gane da amfani da sunansu da yan shi'a suka rika yi suna bata masa suna li kathrati kadhibihim alaihim saboda irin yadda yan shi'a suka yawaita yin ƙarya ga waɗannan limamai wa nisbatihim tilka al'aza'im lahum ta yadda suka dinga danganta waɗannan miyagun abubuwa masu girma a kansu alama sayati na kalkalamihim fi zalika mala ya ce za a zo za a ɗauko maganganun waɗannan a imma na shi'a da ‘yan shi'a suke masa ƙarerai in sha Allah ta'ala ka ji shin maganarsa ɗaya take da wannan maganganun ‘yan shi'a inda hau ba a san su ba inda kamar mahadi ne da aka ce ba a san shi ba ko ya gudu tun yana yaro ya je shige sardab to da sai a ce a waɗannan an fasan su ba kuma an san ɗalibansu an san waɗanda suke zamani da su an san sarakunan zamaninsu an san duk abin da suke kuma ɗalibansu sun yi ruwaya daga wajensu to saboda haka bayan da za a ce abubuwan sai su jahilce wannan abubuwan ko yan shiya wasu mutane ne yan oda kamar yadda abdullahi dan saba al-yahudi yi amfani da sunan ali kun fahimci wannan da kyau ko ya ta waɗannan abubuwa kun dai gane yadda ya amfani da sunan sayyid na alugo ya ci muguwar manufan shi to haka su ma suka dinga amfani da sunan waɗannan imma suna cimma mugayen manufofinsu kai ma yadda za a samu wani babban malami cin awalu sunna fa ya fice kuma su tabbatar da cewa ba za su iya cimma manufansu ba sai sun yi amfani da sunan shi ko kana nan za ga sun ɗauko sunan suna amfani da shi misali ɗauko ɗariƙan ƙadariya da suka rasa yadda za su bi mutanen ƙasan hausa su anshe su sai suka makale a jikin shewa ɗan hodiyo kun gano wannan da kyau yau in sun san in suka makale jikin ibn taimiyya za a karɓe su ko za su su makale shi yasa ku karantar da tarihi mala abubakar mahmudu gumi a ɗauka a kasar a komi a bari a matsayin tarihi a yada in ba haka ba ko kuna nan wata sai sun zo sun makale sun ce abubakar gumi ma nasu ne kuna nan yan shi'an nan sai da suka suka ce wai ɗan fodo ya ba da bisharar zuwan zagzaki kun gano wannan da kyau ko a cikin littafi ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza Allah madaukin sarki ya kiyaye za ka yi mamakin abubuwan da su faɗi duk abubuwan da suke faɗi na ƙarerai ya ma wuce wannan mutane suke ma Allah ƙarya suke ma annabi ƙarya don sun ma ɗan fodo fa gani dan an maɗan polio sai me ko damuwa da wannan za su yi ne za su faɗi maganganu so da suke cewa za su hasan na ra'ayin ja'alnahu haditha Allah ya tsare mana imanin mu fasbanaka Allahumma bihamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum